والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نحن متعشرين هدلتو قوة ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ainihin wato ashirin da hudu ɗin ga watan a biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu al-a'raf wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam masallacin sabuwar gandu a birnin Kano yau za mu tashi akan aya ta goma daidai fadin madaukakin sarki walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam jimal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
ولقد خلقناكم hakika mun halicce ku kamar wannan aya din tana tabbatar mana ne cewa lalle Allah madaukakin sarki shine mahaliccin mu yace hakika mun halicce ku summa sawwarnakum sannan muka suranta ku ma'ana muka fitar da wato kamar ku wani muka yi shi dogo wani muka yi shi gajere wani baki wani fari wani kakkaura wani siriri wani mai haƙuri wani mai faɗa ثم صورناكم muka suranta ku tun a tsatsan annaba Adam alaihi salatu wassalam wasu malamai suka ce sun masawwarnakum din ana nufin Adamu ne Allah ya magana da annaba Adam ne amma bi lafzil jam'i da lafazi na na jam'i li'annahu abul bashari shine wato uban halitta ga baki daya kamar mun halicce ku tun daga gadan bayan annaba Adam alaihi salatu wassalam muka tsara halittarku sun maƙulna lil mala'ikati sujuduri adama sannan kuma ba mun halicci annaba adam muka ce wa mala'iku ku yi sujjada wa shi annaba adam al'amru bi sujudil mala'ika kana qabla khalqi bani adama Allah ya ce mala'iku su yi wa annaba adam sujjada ne kafin a halicci sauran ‘yan adam ko? ko muna nan aka ce ba ma nan ko tun farkon halittar adam ne Allah tabaraka ta'ala ya ainihin wato yi wannan umarni din summa qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa sannan muka ce wa mala'iku su yi sujjada wa annaba adama suka yi sujjadan dukansu illa iblisa banda shedan iblis lam yakun min sajidina shi kan bai zamanto cikin masu yin sujjada din ba kamar yadda can Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza nafakhtu fihi min ruhi min ruhi faqa'u lahu sajidin yayin da na hura masa rai ku yi masa sujjada ku faɗi ku yi sujjada gare shi a nan gurin malamai suka ce Allah ya ce wa mala'iku su yi wa annaba Adam sujada ne saboda ɗan Adam ya fi mala'ika daraja a wajen Allah. Walaƙar karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahari wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. lalle mun karrama halittar ɗan adam daraja da matsayi in dai a halitta ne ɗan adam ya fi mala'ika shi yasa za ga mala'ikun su aka sa suke wa ɗan adam wato hidima kana da mala'ika mai gadinka kana da mala'ika mai kula da kai saboda matsayi irin naka idan mutum yana da matsayi ne ai ake gadinsa ko to kaga Allah ubangiji ya fifita wato mala'a wato ɗan adam akan mala'ika to anan Allah yana ba mu labarin farkon isar kenan abin da ya faru yau ga ubangiji ya ce wa shedan ko ya ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam duk sun yi amma shedan ya ke yi duk amma wato wato wato sun yi amma shi shedan ya ke yi to anan ina so ku lura da wani abu guda ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم mun ce wa mala'iku su yi sujada wa annaba Adam fasajadu illa iblisa suke sujadan amma banda iblis to yanzu anan umarnin dama akwai iblis ne a ciki an ce iblis ya sujada shi ma na'am hadda shi a cikin umarnin to a ina aka umarce shi din a duba mu a cikin ayar akwai inda Allah ce iblis ya yi wa mala'iku sujada yana cikin ina to kenan iblis shi ma na cikin mala'iku mala'ika ne shi ma to to kaga kaga da yace mun ce wa mala'iku su yi sujada wa adam duk suka yi sujada banda iblis to wannan yana nuna cewa ashe iblis din ma yana cikin mala'ikun tunda an ce banda shi yanzu a nan gurin misali yadda za ku fahimci zancen shi ne na ce duk ku tashi ku tsaya duk kun tashi kun tsaya amma sai ga agogon can bai tashi ya tsaya ba kenan yanzu umarni na ya hada hada agogon to shi kenan idan har ban da shi to agogo ya yi laifi in bai tashi ba kai duk ku tashi ku tsaya sai duk kuka tashi ku tsaya sai na ce a duk kun tashi kun tsaya amma banda wancan agogon bai tashi ba laifi yayi bai laifi ba saboda me yasa bai laifi ba a'a ba magana baya tashi ba ni yanzu ina magana akan umarni ba jinsin ku bane tayi na'am na'am Na'am. Na'am. Na'am. To kaji dan uwa ce agogo ma ya laifi in bai tashi ba. Saboda yana ciki. To abin da yasa ne muku wannan shine akwai sabanin malamai ne mai karfi. Shin shedan yana cikin mala'iku ne ko yana cikin aljanu ne? akwai saɓani mai yawa yanzu a nan gurin kaga dukanmu za mu ce wai yana ciki ko saboda Allah ya zarge shi da baya ciki za a zarge shi ba za a zarge shi ba duk mutane su tashi su tsaya kowa ya tashi ya tsaya kyamara ga ta nan kawai bata tsaya ba ita kenan ba ta cikin mutane tunda ba ta ciki ya kamata a zarge ta to tunda ku Allah ya zargi iblis to kenan yana cikin mala'iku ta wata ayar kuma Allah ya ce illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbihi to kana minal jinni kai da kace yana ciki a wata aya kaga Allah ya ce yana cikin aljanu karara Allah ya faɗa to a nan gurin abinda malamai suka faɗa ba ba za mu tattauna ne akan matsalar ba a takaicen takaice abinda malamai suka ce cewa eh da yana cikin su amma ya fita daga ciki Allah ya fitar da shi da yana cikin su amma Allah ya fitar da shi Ma'ana yanzu din ba za ka ce a yanzu ba za ka ce iblis yana cikin mala'iku ba a yanzu ina fatan muna fahimta jayyid to abu na biyu ku a tunaninku me yasa iblis din ya ki yayi sujjada Allah fa Allah fa khaliqul bashari khaliqu kulli shay'in yace ayi aba kawai ya ki eh me ya hana yayi sujjada a wai me hujjarsa shi saboda saboda a gabansa aka yi halittar shi ko to bari mu ji abin da ya faru mana akaram kallah mu je
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين sai Allah ya wannan tambaya a'a qala ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk ya kai iblis me ya hana ka kai wannan sujada iz yayin da amartuka na umarce ka nace kai sujada a ashe yana cikin mala'ikun kenan da aka ce su sujada kenan kar wani ya kuskure ya ce fa baya ciki kaga Allah Allah ya ce me ya hana ka yayin da nace ka tashi kai sujada ba kai ba qala ka duba iblis malam da tsaurin kai wai Allah yake mero magana. Kala, sai shi ma ya ce, Ana khairun minhu, ni na fi shi alheri, wai ya fi Adamu wai alheri. Ya fi Adamu alheri. Saboda me, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ni ɗin ka halicce ni ne daga wuta, shi kuma ka halicce shi daga taɓo, kuma والنار خير وأنور من الطين wuta kuma ita tafi alheri ita kuma tafi haske dangane da tabo in ji iblis ma'ana yana ganin ya za a haɗa ma wuta da tabo wuta ba ita take cinye ƙasa ba ba ana zuwa a yi gobara ba wuta ta cinye ƙasa ma ga baki ɗaya to khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga tabo wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum wa khalaqa al janna min marijin min nar a wata ayar haka Allah ya faɗa shi da yayi girman kai Abdullahi dan Abbas ya ce ai shedan farkon kiyasin da ya fara yayi kuskure kiyasin nan da na cewa wai shi saboda da wuta aka halicce shi ba zai yi wa Adamu sujada ba to ya yi kuskure tun daga nan Allah ya baka umarni har kana tunanin yin wani kiyasi cewa abu kaza wai ya fi kaza ibn siri ne yake cewa yau daman ai ma ubidatu shamsu illa bil kiyasi ko rana ma masu bautarta sun bauta masa kiyasi suka yi sai suka yi mata bauta suna ganin ta cancanta ne su bauta mata rana da ake bauta mata Muhammad bin Jubair ko ibn Jarir yake cewa zannal khabisu annan nara khairun min at-tin lalatacce shedan iblis shi wai a zatansa yana tsammanin wuta ta fi ƙasa ولم يعلم أن الفضل لمن جعل الله له الفضل bai san cewa ita falala tana tabbata ne ga wanda Allah ya sa mai falalar ba ba ni ne da kai zan ce abu kaza yana da falala ba a'a wanda Allah ya ce yana da falala shi yake da falala amma ba wai zaɓin shaidan ba yau ko wutar yana ganin tafi ƙasa shi a wajensa to Allah yau ya fifita ƙasa akan wuta ba dole abu ba wa qad faddala Allahu at-tina 'ala an-nari hakika kuma Allah ya fifita wato tabo din akan wutar ma inji ibnu jarir at-tabari Allah ya masa rahama ita ita kasa ba akan ta wutar take huruwa ba ba sai da ita ma kasa za ta huru wutar za ta huru ba ba sai da sinadarin da ke jikinta wutar za ta huru ba sannan kuma Allah ya fifita kasa tana da natsuwa duk harka ta kasa akwai natsuwa da kwanciyar hankali wuta ku duk inda ka ga hauka to ka same ta haka suka faɗa suka ce Allah ya fifita ƙasa akan wuta ƙasa tana da haƙuri wuta kuma ba ta da haƙuri duk inda ka sa sai ta ƙona mutum ba za ta yi haƙuri ba to Allah ubangiji ya fifita ƙasa ɗin akan wuta shi yasa ya halicci annabi Adam da ƙasa ya halicci shaidan kuma daga me daga turbaya to bari mu ji me ya faru kuma قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين to lalle lalle fa akwai girman kai tabbas dan girman kai shi ya jawo masa yi wannan mummunan kiyasi to sai Allah ya bayyana girman kan ko da yake shi bai fito fili ya nuna girman kan ba amma aikinsa ya nuna girman kan Allah ce fahabit minha gangaro ka sauka fita minha daga ina daga gidan aljanna ai wannan abin duk da aka yi daga gidan a gidan aljanna ne wasu malamai suka ce a'a ka sauko daga sama ka yi wakar fita maza maza maza wasu malaman suka ce kana lahu mulkul ardi fa akhrajahu minha ila jazairi al-bahri wa arshuhu fil bahri al-akhdari da an bashi mulki shi shedan ƙasa yana mulkatta a ƙasa yana mulki to daga ƙasar ma aka ce tashi ka fita maza fakhruj minha duk fasarar ne fita daga cikin ta ka koma cikin ruwa to shi yasa ya zama har yanzu dinnan wato gadan mulkin shedan yana cikin ruwa ne al'arshinsa gadon mulkinsa a cikin ruwa yake fakhruj minha fita ka tafi aka ce baya iya shiga ƙasa la yadkhulu al-ardh illa khaifan ala hay'ati sariki shedan in ya shigo ƙasa zai yi barnar zai shigo ne yana cikin tsoro kamar barawo barawo da zai shigo yana lallabawa yayi abin da zai yi ya saci abin da zai sata ya gudu haka shi ɗin yake zo ya barnar sai tsallaka ya koma can cikin ruwa haka malamai suka faɗa Allah musu rahama amma fa yana da wakilai cikin yan adam a kwarai kuwa akwai almajirai masu yawa ko mabiya kwarai da gaske mabiya masu halakar da yan uwansu akwai shaidanu a cikin mutane shaidan fa sosai da ka sani akwai na mutum akwai kuma yan uwansa a cikin aljanu duk akwai su muna fatan Allah ya kiyaye mu fakhruj minha innaka min as-saghirin fita kana cikin kaskantattu kana cikin wulakantattu kalmar saghirin tana nufin azilla dan as-sagharu a larabci tana nufin azillu wal hawanu tozarta da wulakanta da kaskanta je ka Allah wadaranka Allah ya kore shi daga gidan aljanna din ya fitar da shi ka iya cewa wannan shine sababin saukarsa daga gidan aljanna dan da duk a cikin gidan aljanna ake to an tunatar da mu wai akwai ayar da muka dan tsallake ga ta nan akaram kallawo wala qad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'isha can baya farkon na'am malam sai karanta ta ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون
dama abin da Allah ya ce kafin ya shimfidar wannan magana kenan cewa hakika mun kafa ku a bayan ƙasa shine wala qad makkannakum fil ard abin da ake nufi da at-tamkinu a bayan ƙasa shine at-tamliku wal qudra Allah ya ba ku dama ya mallaka muku ƙasa kun samu iko kun samu mulki kun samu sarauta kun samu kuɗi kun gina gidaje kuna hawa motoci kun yi ilimi wa ja'alna lakum kuma muka yassare muku wato hanyoyi na samun rayuwa shine alma'aish asbaban ta'ishuna biha ayyama hayatikum mun ba ku abubuwan da za ku rinka rayuwa a cikin kwanakin rayuwarku a duniya min tijarati wal makasibi wal ma'akili wal masharibi ga kasuwanci ga ci ga sha ga neman kuɗi duka al-ma'aish nan dama ana nufin jam'i ne na ma'isha ma'isha shine abin rayuwa da abin da za ka rayu to lalle kan mun ba ku wannan amma duk da haka kalilan ma tashkuruna kaɗan ne daga cikin ku suke yi wa Allah godiya dangane da wannan ni'ima da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu na ya ba su arziki ya ba su kasuwanci ya ba su aiki ana aiki ana samun albashi ana cin kuɗi a gina gida a saka riga a ci abinci a ɗauki nauyin 'ya'ya da iyali duka kuna rayuwar ku masha Allah tabarakallah amma kaɗan ne daga cikin ku suke wa Allah godiya to shikenan bayan yayi wannan kuma sai ka wannan kissa walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama to yanzu mun ji anan gurin Allah ya kori shedan daga gidan aljanna yayi yukar da shi to sai shedan din sai ya ce me kuma qala anzirni ila yawm
shedan ya nemi wani abu a wurin Allah ya ce ya ubangiji in dai har ka koro ni ka yi wakar da ni to ka dan saurara mun a jinkirta mun har zuwa lokacin da za a tashi kiyama kan na mutu kalmar anzirni tana nufin amhilni fala tumitni ya Allah ina neman wani alfarma da alkawari a gare ka na yadda ka kore ni ka duba mai kwanya bada hakuri fa amma bai bada hakuri ba sai ya ce ya yadda din an kore shi din to wannan dama alama mai taurin kai yana da wato kama da shedan taurin kai da girman kai mutum ya nuna shi bai isi ba zai abu kaza ba saboda kaza wannan ba daidai ba ne kuskure ne dan kiyasin shedan ne dan me za a ce nayi kaza wannan zan yi wa kaza ni ba zan yi ba to ya ƙi yi an ce ta shiga fita ka bada wuri an kore shi kaga inda na kirki ne sai ya ce Allah ai mana afuwa na yi kuskure a yafe mu Allah ce fita ka tafi a wani wurin matsi ne masa albarka yayi wa inna alayka la'anata ila yawmiddin Allah ce tafi Allah ya la'ance ka an tsine maka har tashin kiyama kana cikin tsiniwar ubangiji amma duk da haka sai ce ya ubangiji a dan saurara mu in ka kore ni din ka saurara mu ka banni kakkasa na mutu har zuwa tashin kiyama zaka ga abin da zan yi zai yi barna kenan Allah raba mu da kayan tsiya kuma kaga duba yayi wa ubangiji laifi ya nema alfarmar ubangiji wannan din Allah kuma ya bashi bari mu ji me ya faru قال قال إنك من المنظرين yace a kyale shi a saurara masa har lokacin da za a tashi mutane daga kaburukansu ko kuma lokacin da za a hura ƙaho sai Allah ya ce to innaka minal munzarina je ka an yadda kana cin mu'akhkharina wanda za a jinkirta su din ba za ka mutu ba to wannan shine dalilin da yasa shedan ya dade a duniya malam tsohon mutum ne tsohuwar halitta ce tun da aka yi duniya yana nan malam mutumin nan bai mutu ba shi ya halakar da mutanen sa annabi Musa da Dawud da Suleiman da Haruna kaji har yanzu gogan naka yana nan je ka an jinkirta maka a wani wurin Allah ubangiji yayi bayanin lokacin da aka jinkirta masa din ila yaumil waqtil ma'lum har zuwa wani lokaci sananne shine annafkhatul ula kenan bushin kaho na farko shine ya mutul khalqu kulluhum lokacin da halitta duka za ta mutu to nan kuma kowa ma zai mutu yawwa shi ma kuma zai mutu ba wanda ba zai mutu ba to jama'a shedan ya nemi fa a bashi kowa zai mutu ya tafi a bashi kuma ba yi da aiki sai barna daman shi kafiri ne daman ya yadda zaman kafirci yake ya ce ba zai shiga wuta shi shi kadai ba sam ya ce zan zo musu ta gaba ta dama ta hagu ta ta gabatar bayansu sun mala'ati yannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirina zan zo musu ta gabansu in sun fi karfi na zan dawo ta baya in sun fi karfi na zan dawo ta damansu in sun fi karfi na zan dawo ta hagunsu yace haka zan ta kewaya su kullun shedan haka yake mana shedan ba wanda ya bari wani lokacin ya fi bin mutumin kirki ma yi ba shi yasa malamai suka rubutu ba ma akwai madakhilu shaitan fi salihin inda shedan yake shiga cikin salihan bayi su ibn al-qayyim duk sun yi bayani akwai yanda su ibn al-jawzi akwai yanda shedan yake zuwa samu masu bauta shi kuma wannan masu bauta yake samu wanda yake da bala'in bauta bautar Ubangiji, to shi kuma akwai yadda shaidan yake ratsa shi. Mai yawan sallah, mai yawan karatun Ƙur'ani shi ma akwai yadda shaidan yake zuwa ya ratsa shi. Eh, malami mai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari shi ma akwai yadda shaidan zai zo ya shige shi. Ɗalibin ilimi mai ƙoƙarin karatu shi ma akwai yadda shaidan zai shige shi. Mai yawan azumin nafila ba kana ganin ka kubuta ba ka yi nisa? to a cikin azumin zai halakar da kai dan zai fara nuna ma cewa yau ai kai waye fi kama waye fi ka waye a unguwar ku waye ke azumi ya litinin alamis kuma kai yanzu yadda kake kiyamun laili kana sallah da daddare wa ma ya kai ka kawai sai ga mutum ya fara ɗiban iska shi kaɗai yana kumbura yana ƙara faɗi Allah ko kaga da an zo wuri sai a rinka baka wuri saboda akramaka Allah ya zo gashi halitta ku ɗaya kamar ku ɗaya watakila ma in kiba ne sun fika in ƙarfi ne wani zai ma shegen duka a ciki amma ana gina waka sai shi ɗaya ce kaga madan ko ba dama ne kai kai akwai akwai na limamai ma eh an gama da yace ah yanzu fa gaba ɗaya kowa kai yake jira tsaye ka kabbara kana kabbara ce ka amma fa ba dama ne kai yanzu kai ake jira sai ka yi ai da ka gama hawa shikenan kawai wallahi malam ba inda baya shiga ba inda baya shiga ba inda baya shiga manzo Allah hadisin bukhari yake cewa wata rana nazo ina yin sallah sallah fa nake sai gashi dan yazo yana giggita mu wai zai zo ya mun wai waswasi zai lalata mun sallah shi dan fa wai annabi ma bai kyale shi ba manzo Allah ce da na samu na cafke shi na shaƙe shi yawwa na murɗe shi iya murɗa yace sai da naji sanyin miyau ɗinsa da harshensa a hannuna yace sai na ɗaure ka a amudin nan gobe yaran Madina su jajjefe ka yace sai na tuna da addu'ar dan uwana Suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da ba wanda zai same shi in ba ni ba shi aka ba wa mulkin kama aljanu ya zane su ya daure su ya ba su kashi to yau idan na kama ka na maka wannan abun to na shiga mulkin Suleiman sai annabi ya kyale shi cije ka bai kyale manzon Allah ba manzon Allah ma sai da aka dan gitta masa aka kewaye masa to ya na gani ko ga kai wani ya zo na cewa ba ai mun fi karfin shedan ce Allah kiyaye kawa ne ku kun fi karfin shedan ai ce ya kwarai kuwa to lokacin shedan yake yake gyara kama kwarai da gaske ka Allah kiyaye mu ka san wani abin mamaki malam duk wanda ya shiga cikin wuta fa almajirin shedan ne ba a shiga cikin wuta in ba da rabon shedan ba duk wanda kaga ya shiga wuta to shedan ya bi to amma duk rashin mutuncin nan da yake kuma ranar kiyama kuma zai zo waye hudu ba fa har hudu ba zai yi ya tara jama'arsa zai yi bayani wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya ce shaidan zai so ya faɗa a kiyama yayin da aka gama yanke komai an haɗu a kiyama ranar da ba ƙarya maliki yawmiddini ya yi aikinsa an haɗu gaba ɗaya shaidan zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi jama'a ta duniya kenan Allah fa ya muku alkawari na gaskiya yau shaidan zai ce maka wai Allah ya ma alkawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku alkawari na saba alkawari gaskiya fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina lahum adhabun alim jama'a kar ku zargi kaina kar ku zargi kanku ku zargi kar ku zarge ni ku zargi kanku ba wanda nayi wa tilas ba wanda nace dole sai ya zo ya bi ni akwai wanda na ɗaura masa mari na ɗauro shi akwai wanda shaidan igiya ya sa ya jawo shi a'a kaɗawa ya yi kaji daɗi ka bi daga ƙarshe Allah ya ce zai zo ya ce wa mutane inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ina shaida muku yau a kiyama na kafirce wa duk abinda kuka haɗa ni da shi kuka ƙi ku bi Allah kuka bi ni kuka haɗa ni abokin tarayya da ubangiji to ibadar da kuka mun ra'ayina da kuka bi da ayyukan da kuka yi ba wanda na ce ba wanda Allah ya ce ai ba to ni na kafirce ba mu babu ku fala talumuni wala walumu anfusakum kenan ku je ku zargi kanku ku zarge ni kuma wai da ƙarshe zai ce inna zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai suna da azaba mai radadi yau za a sha kashi ya gama sakonsa daman dan wuta ne sai ya tafi almajiransa su bi shi to bari mu ji malam me yace a gaba
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
Allah yake cewa shedan din zai rinka zuwa yana cewa kuma du ma'ana yana gaya wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan abin da yayi na ba shi damar ya jinkirta masa har zuwa tashin kiyama qala fa bima aghawaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim ya ubangiji saboda batar da ni da kai fa bima aghawaitani لأجل أنك أغويتني لأحقدن لهم كنا يا الله تندك وتدني نيما والله سيني مسلم قلتا باين كبا سينا راما أكنس wasu malaman suka ce wannan ɗin wato kaman istifham ne bi ayi shay'in agwaitani ya ubangiji me yasa ka batar da ni me yasa ka batar da ni to ko tunda ka batar da ni la aqudanna lahum siratakal mustaqima sai na ainihin batar da su ne musu keta na raba su da hanyar ka miƙaƙƙiya ta ƙwarai bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin wannan bima din kamar wannan fa bima a gawaita ni din kenan ya ubangiji sai na batar da su na hana su siratakal mustaqim ba za su bi hanyar ka ta ƙwarai ba bayan wannan sun mala'ati yannahum min bayni aidihim ya ubangiji sai fa na zo musu ta gabansu gabansu zan tare su fa ushakkikuhum fiha in sa musu shakka akan addinin sai na sa musu shakka akan addinin ka mutum yana kan musuluncin sa sai dan yazo ya ce kai Allah ka zo kana ma bauta abu ne ina Allah yake kai ka taba ganin sa zo kana bauta da ka taba ganin je ka more duniyar kawai abin tashkik ya sa maka shakka ya hana ka bin Allah wa min khalfihim zan zo musu ta bayansu imam al-bakawi ya ce urarribuhum fi duniya in rinka nuna musu kwaɗayin duniya koma baya ku ɗauki duniya ka rabu da harkar lahira ka nema duniya kana wahala ka nemi duniya sai ya hana ka bin Allah ya sa ka bi duniya wa an aimanihim zan zo musu ta daman su ma malaman tafsir suka ce zuwa musu ta dama shine zai zo maka da wani abin da yayi kama da addini bid'a kenan gashi kaman yayi kama da addini dan ya batar da kai amma kuma ba addini bane ushabbihu alaihim amra dinihim in ta kamanta musu abubuwa na bata su yi kama da al'amarin addininsu amma ba addini ba wa an shama'ili sannan kuma zan rinka zuwa musu tagun me zuwa tagun zan sa musu sha'awar sabo abin saba ubangiji sai ka ji kana sha'awa kana son kai barna ya zina Allah ya haramta ta ya kazanta ta amma shedan malam zai zo ya nuna maka santa ka keɓance da yarinya da kai sai ita ba kowa sai a ce ta ba ta kawai ba kuma wani ba wanda yake ganin ka yi sai mutum ya dan miƙa hannu ya dan taɓa ya ji daɗi ka ji daɗi ta ji daɗi yi daga nan ma sai a ga ai, an samu dama ma bari a yi zina kawai sallah asuba ana ta kiran sallah kana ji sai ce kai jabar gonka da Allah ba komai ai abinda kullum kana zuwa dan yau ka huta me to wallahi malam kiyamul laili ne ka saba kana yi ka miƙe za ka ɗan tashi shi kai haba yau ka huta mana ai gobe za ka fita da sassafe ai ka kana da buƙatar bacci sai ka ce gaskiya ne sai ka ja bargo kai ta jan bacci malam ba ka tashi ba sai bayan bakwai zai tafi yana tafi yana murna yana jin daɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce shedan haka zai yi ta mana ya zo mana ta gaba ya zo mana ta baya ya zo mana ta hagu ya zo mana ta dama wala tajidu aksarahum shakirina sai na batar da su kuma ba za ka samu mafi yawa daga cikin su wato bas- ba za ka same su mafi yawansu ba masu gode maka bane ba ya hana ku ku yi wa Allah godiya ka ce alhamdulillah ma wallahi sai hana ka to wai me ake nufi da wala tajidu aktsarum shakirina kaga malam mutum yana cikin rayuwa cikin ni'ima amma wallahi bai san yana cikin ni'imar ba ba wai bai sani ba yana inkarin ta kullum yana kukan babu ne wani ɗalibi yake ma labari ya ce wallahi akwai mai kuɗin da ya sani miloniya ne miloniya miloniya ya ce amma wallahi idan ya zo harkar kasuwancinsa wani in wani abu ya seto idan kuɗin da yake so ba su ya samu ba to idan ka ganshi anguwa ka ɗauka ba da lafiya sai an zo ana gaishe shi saboda bala'in son kuɗi kai da kansa yake faɗa ce wallahi in ya seto harkar kuɗi in bai samu ba shi fa ciwo yake da cuta saboda mayan kuɗi ne rashin kuɗin nan ba wai ba babu kuɗin ba ma misalin ya sai harka zai samu wajen naira dubu ɗari bakwai ɗari takwas ɗari tara sai ta kauce ba a fi- bai fi riba ɗari biyar aka samu ba to ya kama rashin lafiya da zazzaɓi kenan saboda tsabar duniya ta kubuce masa idan ka ga yana wata masassara to duniya ne ba a samu ba kaga mutum yana cikin ni'ima amma kullum kukan Allah yake kaiwa yana ci yana sha daidai gwargwado amma kullum in ya zauna yana yana zargin ubangiji yana da sutura wani bai da kayan da zai sa shi ko yana da kaya kala biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ashirin ɗin banza amma wallahi yana nan yana bakin ciki in ya ga abokinsa ya saka shaddar da bai sa ba in ya ga wani ya sa sutura ba irin tasa ba yana jin damuwa da bacin rai amma ya manta fa akwai wanda fa yana maleji ne da riga kwaya biyu akwai wanda wallahi rigarsa kwaya biyu a duniya kwaya biyu wallahi ya sa wannan ce da ti ya wanke ya sa wannan to wani shi ma yana da ita akwai wanda kwaya ɗaya ne sabai nawa ne ma suka yi ta rayuwa ma da kwaya ɗaya yo a hadisi fa sahihi ma wani sahabi cewa yo waye a cikin mai ke da riga biyu wallahi akwai wani sahabi ya faɗa ya ce wa ayyuna ya jidu sau bai ne a zamanin annabi a cikin mu ma waye ke da riga kala biyu waye ne a cikin mu ba ku gane ba ni ba ku gane ba kun ku bayan kun ku fahimta waye ma a cikin mu ma irin ma yana gani yo mutum nawa ne ma Allah na tuba a zamanin sahabbai mutum ma zaka ce wai yana da riga wai kala biyu waye ne mutum nawa ne ɗai ɗai ne shi sa mun sha faɗa muna maimaita rayuwar da yanzu ɗin nan ake yi ta talaucin nan da ake ganin talaucin wallahi malam an fi sahabbai wadata ah to malam akwai masu ɗaura fata fa babban dalilin da yasa aka wajabta wankan sallar juma'a duk sati sabai fata suke ɗaura fata idan suka ɗaura fatan nan rana ta dake su sun taho daga ƙauyuka daga gidaje daga nesa sun zo masallacin annabi an zo sallar juma'a idan an zo hudu ba masallacin gaba ɗaya sai ya ɗauka da ɗoyin fata saboda ita kaɗai ake ɗaurawa sannan ga gumi a jikin mutum ga zafi ga talauci malam warin fatan nan sai ya cika masallaci shine annabi ya ce daga yau duk wanda zai zo masallacin juma'a cikin ku sai yayi wanka kaji sababin wajibcin wankan juma'a sayyidina umar aka ce wallahi faci faci a cikin rigarsa baka iya irgawa ba halifa sayyidina umar kiyari halifa yana halifancin ma rigarsa duk faci shine wata rana ma da aka ga ya ɗinka sabuwar riga ya hau bari. ya ce ayyuhan nasu isma'u wa ati'u ku ji ku bi suka ce la sam alaka wala da'a babu ji babi sai ka mana bayanin a ina ka samu sabuwar riga Umar fa a ina ya samu sabuwar riga yace aina Abdullahi bin Umar ina Abdullahi dan Umar dana yace gashi nan yace tashi ka musu bayani yace jama'a kun ji kun ji kun ji abin da ya faru an yi kaza ne an yi kaza muka samu sutura tsumma to tsumman da aka raba shi kowa ba zai ishe shi ya riga ba ni ba zai ishe ni ba babana ba zai ishe ba kai ma ba zai ishe ka ba sai na ce babana tunda kana zuwa sallar juma'a kana yawan mutane limanci kuma kana zuwa da riguna fasassun riguna rigar ka duk maho duk faci to na haƙura da nawa ni zan ta sa mai facin ka je ka haɗa a ɗinka ka zo ka yi wa mutane sallar juma'a da ɗan haske haske ya ce kun ji suka ce to ci- ci gaba da hudubarka Umar kenan to haka suka rayu malam kuma Allah ubangiji ya ba su takawa da tsoron Allah muku daidai gwargwado dai ana da rufin asirin ga gidan zama ga motar hawa ga matan aure ga 'ya'ya ga babban shago a kasuwa ga aikin gwamnati ga wacece ga menene ana yi in ma mara shi din ne dai gashi dai yana gidan hayan amma yana dan sana'a yana dan murzawa yana ci yana sha a sallah dai duk yadda za a kukuta dai a dan saka riga a dan abin amma kuma babu takawa tsoron Allah ya gagara an nema an nema abin ya ki zuwa tab Allah ya yi gaskiya ce wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin haqiqa kam lalle shedan ya gaskata zatan da yayi maganar da ya faɗa ya gaskata mutane kam sun bi shedan kwarai kwarai da gaske la ilaha illallah to sai Allah ya ce mai malam
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake cewa qala khruj minha madhuman madhura fita daga gidan aljanna an kore ka kana abin zargi abin nisantarwa abin aibantawa ai mu'iban tir da kai Allah wadarai da lamarinka azzaimu a larabci ana cewa azzaimu ana cewa azza'amu da azzaimu da azza'amu ana nufin ashaddul aibi aibantawa matsanancin aibantawa to shine maz'um in an ce maz'um ana nufin abin aibantawa mugun aibu shi yasa ake cewa za'amahu yaz'amuhu za'aman fa huwa maz'umun abin aibantawa maz'uman abin aibantawa sai kuma wato madhuran idan an ce madhur ana nufin matrud abin nesantarwa abin kora abin jefarwa fita wulakantacce abin zargi nisantacce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala maqsiyan min aljannati babu kai ba aljanna wa min kulli khairin babu kai babu dukkan alheri laman tabi'aka minhum Allah ce wallahi wanda duk ya bi ka a cikin bani adama la'amla anna jahannama minkum wallahi tallahi sai na cika wutar jahannama da ku da kai da waɗanda suka bi ka cikin bani adama a jima'i na gabaki ɗayanku alkawari Allah ya yi faɗa wallahi kun ga wannan ɗan lamul ƙasam ce la'amla anna ga nunu taukidu saƙila ai daga jin magana ma ka san Allah yana cikin fushi ya faɗa ukhruj minha maz'uman madhura laman tabi'aka minhum wallahi wanda ibika daga cikin su jama'a ina masu bin shedan ina waɗanda shedan shine a gaban su shi yake ba su umarni sai abin da ya gaya musu jama'a na gaya muku shedan din nan fa bayan na aljani fa akwai na mutane duk mutumin da ya zo umarce ka da rashin gaskiya ka bi shi ga ra'ayi tsagwaro ha'inci a fili kaucewa hanya ƙarara ka kauce ka bi wannan mutumin ya zama shaidaninka to daman kuma yana da wakilansu cikin mutane to duk wanda ya bi shi a cikinku Allah ya ce wallahi sai na cika wutan jahannama da ku Allah ubangiji karka samu cikin almajiran shaidan to sai ya ce mai kuma bayan nan malam ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين shikenan an raba faɗa tsakanin Adam da shi Iblis ko da yake faɗan na gaba ne shi ya tsallake amma ‘ya'yansa ba su kubuta ba wa ya Adamu yanzu an kori shi ya fita daga aljanna ko ya fito to kai kuma Adam uskun anta wa zaujukal jannata zauna da kai da matarka a gidan aljanna ku ci gaba da zama a gidan aljanna wa kula min haisu shi'tuma ku ci duk abin da kuka ga dama a cikin wannan gidan aljanna ku ci yanda kuka ga dama lokacin da kuka ga dama a zaune ku ci a tsaye ku ci kuna tafiya ku ci duk an ba ku dama min haisu shi'tuma amma wala taqraba hadhihi shajara ga wata bishiya nan kada ku yadda ku kusance ta wannan bishiyar Allah ya nuna ta yace kar a kusance ta fatakuna min azzalimina idan kun kusance ta kun ci to za ku zamanto cikin azzalimai masu ƙetare iyaka masu saba ubangiji ina so ku lura da kissar mai kyau yanzu mun fahimci da da shedan din da adam din duk aljanna ake ko shedan ya fandare aka koro shi me yasa a koro shi daga aljanna fandara da kaucewa to annabi adam ashe aikin shedan din zai fara tun yanzu ka duba fa malam mutumin naka an fa kore shi yayi kar amma tasirin sa yana nan akan dan adam din tunda alkawarin da yi bai ce banda adam din ba wanda ya cuci danka ai ya cuce ka to bari ku ji zai fara aiki shedan daga sauka har ya fara barna to yanzu Allah ya bada doka Adam zauna da kai da matarka na na Hawwa a gidan aljanna ku je ku yi duk abin da ku zagaye inda ku dama ku tafi inda ku dama ku ci abin da ku dama amma wannan abin shi kadai muka hana kar ku taba wannan bishiyar ka san ɗabi'ar ɗan adam malam duk abin da aka ce komai an yaddar maka jama'a a ci abincin wannan kwanukan gaba ɗaya kowa ya buɗe ya ce amma wancan kwanan da Allah kada a taba shi a kyale shi idan wani ya zo shi wancan ɗin zai fara kai wa farmaki zai ce wai me a can din da aka ce ba za ta ɗabi'ar mutane kenan kuma ku lura ko yara ne a gida in ka ba su wani abu ka ce kai gashi ga wannan ga wannan ga wannan wannan kada a taba wannan kwanan ka a taba fa kun ji na ce ka a taba eh baba ba za a taba ba kana tsallakawa wani zai kewaya leka sai ya bude ya gani me a ciki shi yasa malamai da masana ɗabi'a ɗan adam suka ce duk abin da kake so a gidanka ka a taɓa ɗin to ka yi wasa rere da shi kai banza da shi kar ka ma yi magana a kansa ka rabu da shi to za ga in ba a taɓa ba amma matuƙar ka zo ka ajiye shi akan idan mutane ko a tsakar gida yara suna gani ka ce kai wannan abin duk Allah kar a taɓa maza maza ka lullube shi ka ajiye to lokacin wani ma zai sufa ya dira akan shi amma idan ka zo ka jefar da shi kai tafiyar ka kamar misali bari mu buga muku misali leda ce da kuɗi leda ce ka zuba kuɗi a ciki kuɗi ka samu leda ba ka baga sai ka zo ka samu gindin inda ake zubar da shara sai ka jefar da ledar auren ko kuma in ka dama ma ka jefa cikin sharar amma fa in ka tabbatar ba za a zubar da shara a wannan daren ba ka jefa ta cikin shara wanda suka iya ajiya wani lokacin haka suke in mutum yana da wani babban abu da yake so aje ba so a dauke Allah raba mu da sharrin barayi kasu jiyo mu sai ka je ka samu bola gidanka kawai ko duran ko na ka tona ka zuba ka tafi ko dubu ɗari biyar ne baka da matsala ba wanda zai kai hankali kai amma an kana so a ɗauka kai su cikin durowar ka karkashin kayan ka ka ajiye ka sha mamaki to haka kayan ma a gidanka idan ka kawo yayin da ka ɗauke shi ka ajiye shi kace ga wannan abun kar a yadda a taba to lokacin za su taba maka amma da zaka je ka jefar da shi wataƙila a ƙarƙashin wajen zubar da shara har ka je ka dama ba wanda zai kula shi ɗabi'a ce ta ɗan adam to yanzu ku lura da wannan abun ga bishiya nan annabi adam ya ce duk gidan aljanna gabaki ɗaya ko ina ku je ku ci abinci ku sha ku yawo ku zaman ku amma wacce bishiyar ko kusantar ta kada a yi shikenan annabi adam ya karɓi sako to bari mu ji me zai faru
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكون وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
Allah ya mana afuwa to Allah da ya bada umarni kawai shikenan shedan sai ya fara waswasi wa annabi Adam da na Hawwa fa waswasa lahum ash-shaytanu abinda ake nufi da alwaswasa a larabci shine hadisun nafsi ne yuqdhifuhu ash-shaytanu fi qalbi al-abdi ko fi qalbi al-insani zancen zuci shaidan zai kirkiran maka wani zance a zuciya ta ce ma ai da kai kaza ai kaza za ka yi a ba ba haka bane ai kaza za ka yi Allah yana gama ba da umarni shaidan kuma da yake Allah ya bashi wannan damar yakan iya shiga zuciyar dan adam ya raya masa to baban mu annaban adam da na na hawa sabon farko da aka sa suka yi kenan kuma waye sa suka yi wannan shaidanin wanda bai bar mana babanmu da kakanmu ba kai karka yi tsammanin kai zai kyale ka liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima dan ya bayyana musu abinda aka ainihin rufe a gare su na al'aurarsu wasu malamai suka ce wannan lamul aƙiba ake cire ita أي أن إبليس لم يوسوس بهذا ولكن كان عاقبة أمرهم ذلك ya musu waswasi ya ce musu kai ku je ku ci bishiyar nan kawai ashe ya yi musu wannan saboda suturar da aka yi musu a aljanna an lullube musu jikinsu da ganye an musu kaya kamar ganye al'aurarsa a rufe al'aurarta a rufe haka Allah ya dan adam daman bai yi shi al'aurarsa kamar ta akuya ba kaga akuya da cinkiya ba ruwanta da sa wando ko riga ko bujimi ka taba ga ya sa wando a'a ga duwawunsa arha a fili kyauta shi da haka Allah ya yi shi mu kuma Allah madaukin sarki cikin hikima irin tasa da yayi mu gashi muna da al'aurar amma sai ya suturce mu da Allah ya annaba Adam sai ya sa ya suturta jikinsa da ganye saboda ba yadi a lokacin shine har yanzu zaka ga duk inda ɗan adam yake idan har dakikancinsa da rashin wayewa da talaucinsa ya kai bai samu sutura da zai sa ba to dutsiya ko kafiri ne zaka ya sa ganye ya rufe sutura ya rufe al'aurarsa har yanzu nan muna da muna da talakawa da suke kan dutse waɗanda ba su da riga ba su da wando ganye suke ɗaura har yanzu nan har yanzu a nan Najeriya har nan wajen Adamawa ɗin ka shiga daji dajin Adamawa nan wajen su mambila mambila ɗin nan akwai mutanen da akan dutse suke can cikin jihar Gombe ma in ka shiga ka shiga can ko bara ma da an kai ce mu za mu je wa'azi wurin ganye suke sa mutane ganye kuma wallahi mutane ne malam irin ka rigan nan da kake gani abun mamaki suke ma rigan nan da kake sawa akwai waɗanda in sun gama mai riga gudu suke yi da masu riguna su shigo tsaye gudu da ganye a duwawunsu saboda wani abu ya zo kuma ɗan uwanka ne mutum ka duba yadda Allah ya maka gata ya ajiye ka a birni da riga har da hula wai har da rawani ma amma duk da haka kana makara sallah to shedan ya musu ne dan ya yaye musu wannan sutura da aka yi musu malam ina so ku nutsu mu gane ayan nan sosai dan akwai abubuwa da yawa a cikinta liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima ya musu waswasi yaudare su ya hana su bin Allah dan su yaye tsiraicin da aka lullube musu shi kenan wannan kinaya ne na cewa duk mutumin da ya ki bin Allah ya bi shedan kamar yana yi wa kansa tsirara ne saban ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yi wa kai tsiraici ne za ku yarda da ni kwarai da gaske a nan lallai ba wanda zai yarda daga cikinmu ya fita ya cire rigarsa ko ya cire wandonsa kawai ya shiga cikin gari ba riga ba wando bai zai yarda ba yana jin kunya kunyar wa yake jin ƴan uwansa mutane amma abin mamaki baya jin kunyar Allah wajen saba masa ka ji kunyar kakka tafi ba riga ba wando amma baka ji kunyar ka saba wa mahaliccinka da ya halicce ka ya baka ci ya baka sha ba Allah kiyaye mu wa qala yace musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajara wasu malamai suka ce dan jin dadin tafsirin ayar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba wa shaidan ya yi wannan abin kafin ya fita daga cikin aljanna sai da ya wannan barnar sannan aka kore shi ya ce bari ya fara buge iyayen tukunna kafin ya sauko ƙasa ya tarar da 'ya'yan annabi adam da zuri'ar kuma ya ce ma na ha kuma rabu kuma an hadi shajara kai adam da hawa ba fa wani abu ne fa ya sa ubangijinku ya hana ku wannan cin wannan bishiyar ba illa an ta kuna malakai ne yayi ne dan baya so ku zama masu mulki an ta kuna malakai ne ai li Allah ta kuna ka duba malam ka duba shedancin shedan fa wai ai Allah ya ce ku ci bishiyar nan ne saboda baya so ku zama masu mulki saboda ita wannan bishiyar ai duk wanda ya ci ta ai mulki yake yi gashi ku ku ne farkon halitta amma Allah baya so ku yi mulki in ba ku ci ba wani zai zo cikin ƴaƴanku shi zai mulke ku ku ci kawai sai ku zama masu mulki shine can yace shajaratul khulli wa mulkin la yabla wai wannan bishiyar idan kun ci ta za ku tabbata ne a duniya a wannan gidan aljanna wannan bishiyar sunanta shajaratul khulli wanda duk ya ci wannan bishiyar babu shi babu fita a gidan aljanna annabi adam ya ji daɗin aljanna ya ji ɗanɗananta ya ce a to yanzu ashe in ban ci wannan bautaran zan fita sai ce a'a bari mu taba dan mu tabbata shi ya ci ne da niyyar in ya ci din a taje shi a aljanna ka duba yadda shaidan yayi wa annabi adam ballantana ni ko kai wai ana ba da labari wai wani wai ya je wai ya yi zina wai da wai uwarsa uwa kaɗan daga aikin shaidan uwa uwar da ta haife shi malam ije ya kwanta da ita uwar da ta haife shi kuma ka san me ya mata magani ya dura mata ya zuba mata kwaya ta sha ta bugu kai kai kai dan adam kai dan adam kai kuma ya kwanta da ita ya tsaya da ita to wai ba ma wannan ba ma to ga wannan kam a farke yana sane lafiya kalau da yasa yake zina ba ma a wani wuri ba a garin nan fa a rediyo ma suka fito yaran suka faɗa ba ma ɗaya ba biyu ba wani ma'aikacin rediyo ya ce a suna yawan zuwa irin wannan yarinya ta zo suna kuka ta ce ta zo ta kawo kuka kullum idan uwarta ta tafi unguwa babanta sai ya mai da ita ita ce akwai wadda uwar ta yi tafiya kawai uban da ita yake kwana la ilaha illallah muhammadu ya ilahi dan adam ke Allah ke Allah sauki kaji wani shugaba ne ma a cikin al'ummarsa jagora ne ma aka kama shi yana tsiya da yarsa akwai wanda aka kama shi wanda aka kama shi wai wata ce ta zo za ta musulunta ya kama ta ya shiga da ita daga ciki gardi ne zai ba ta kalma ya shiga daga ciki da ita kawai aka je aka shiru ana jiran zai ba ta kalma aka shigo aka rutsa shi ga shame-shame da shi da ita za su buga shi sai yana cewa wallahi ta karbi kalma wallahi ta karbi kalma malam ka gane karban kalmar ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah Allah ka samu fi karfin shedan isas yanda shedan yake halakar da dan adam malam suna nan da yawa Allah ka tsare mu to shi yasa aka ce ayi kokari a yaƙi shedan ku yaƙe shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa inna ma yadu hizbahu yakunu min ashabi sa'ir yace wa annabi adam ai ba komai yasa Allah ya hana ku ci bishiyan nan ba illa kawai dan kada ku zamanto masu mulki an gane ko ko kuma kada ku zamanto cikin mala'iku waɗanda za ku san alheri ku san sharri aw takuna min alkhalidina ko kuma yayi haka ne dan ya hana ku dawama yayi ne dan nan gaba i kore ku ay la takuna min al-baqin alladhina la yamutun idan ma kuka ci wannan ba za ku mutu ba za kuma ku tabbata a gidan aljannan nan hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla haka ya gaya ma a cikin suratu daha yake gaya annabi adam in nuna maka wata bishiya an ka ci ta a gidan nan zaka tabbata a gidan nan zaka tabbata kuma a duniya ba za ka mutu ba sannan kuma kana da mulkin la yabla mulkin da baya tsufa ya gaya musu haka wa qasamuhuma inni lakum minan nasihina malan rantsuwa ma ya musu yace wallahi na rantse muku da Allah ni fa nasiha fa nake muku kai jama'a qasamuhuma da ana nahu uqsimu wa uhlifu lakuma billah na rantse da girman ubangiji ine muku rantsuwa wallahi fa nasiha nake muku imamu qatada yace halafa lahuma billahi hatta qada'ahuma ya yi ta danna musu rantsuwa da Allah har sai da ya yaudare su wa qad yukhda'u al-mu'minu billah imam qatada yace yi daman mu'mini ai ana iya yaudarar saboda Allah duk wanda yazo yi ma rantsuwa mallan zai iya yaudara ka yanzu mutum ne yazo zai yi maka wani abu ko zai sayar ma kaya ko zai saka mai wani abu yace maka billahi al-azim mallan la ilaha illa huwa na rantse maka da Allah abu kaza ne mallan saboda imanin ka da yana ma rantsuwan nan gaban ka zai rinka faduwa sai ka yadda kaya ne zaka sai yana ma rantsuwa sai ka amince sai ka yadda to shine almu'min yukhda'u billah mu'mini idan an hada shi da Allah yaudararsa ake yi saboda tsabar ya yarda da Allah din ko da ku wanda yake kokarin yaudarar tasa dan makareci ne yace yace musu yace kar ku manta fa ni fa an halice ni kafin ku zan muku bakin ciki ne ba na riga ku zuwa duniyan ba yake ga Adam da Hawwa inni khuliqtu qablakuma yace wa ana a'lamu minkuma kuma ni na fi ku ilimi tunda na fi ku zuwa na riga ku zuwa dini wato kuma na fi ku ilimi fattabi'uni urshidkuma ku biyo ni zan shiryar da ku malamai suka ce inna iblisa awwala man halafa billahi kadiban a duk duniya ba wanda ya fara yin rantsuwa da Allah akan ƙarya sai shedan kenan yau duk wanda ya zo rantsuwa ya ce wallahi akan ƙarya to a kamashin shedan ne kuma almajirin shedan dan shi ne rantsuwar farko da aka fara yi a duniya akan ƙarya ita ce wannan to shine akibar mai yin rantsuwa akan ƙarya Allah ka raba mu da rantsuwa akan ƙarya yanzu malam mutum sai zo ya rantse maka da Allah annabi wallahi ƙarya yake mutum ya tashi a masallaci ya rantsuwa ya rantsuwa ya rantsuwa billahi alazim la ilaha illa huwa yan uwana musulmi ina cikin wani yanayi yanzu yanzu nan kayana suna bakin titi wallahi tallahi an koro ne daga gidan haya almu'min yuqta'u billah mu'mini yana jin wannan rantsuwa zai ga yana cire kuɗi yana barwa kuma ƙarya yake akwai wanda ya je farke cikin sama fa ya gyambo a cikin gyambo da ya je farke cikin cikin ya zama gyambo fa dan ya nemi kuɗi ya sa bandeji kullun ya sa bandeji ya samu wani abu mai wari ya sa kudaje suna bin gudun ana daga shi a ce sauke sauke sauke sai ka zaro ɗari uku ka bashi Allah ba da lafiya kuma ƙarya yake akwai wanda aka kama shi da gyamban ƙarya gyamban ƙarya kafarsa ya naɗe wallahi tallahi ya samu bandeji malam ya tukuikuya tukuikuya ya naɗe kafan nan ya shafa mata wani mai mai kyalli manja kai jama'ar duniya Allah mana afuwa yayin da ya wannan rantsuwa din ina so ku gane uzurin annabi Adam alaihi salatu wassalam dalilin da yasa ya kauce ya saba wannan umarni da ubangiji ya masa malamai suka ce annabi Adam a zatansa anna ahadan la ya halifu billahi kaziman bai taba tunanin dan adam zai zo yayi wa Allah rantsuwa akan ƙarya ba faqtarra bizalika sai ya rudu da wannan rantsuwar tunda ya masa rantsuwa ce wallahi gaskiya nake ga ma nasiya nake ma sai ya ce wa nana hawa umu ci bishiya suka ci bishiya to bari mu ji me ya faru malam
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين me gama ya gama kawai suka ci bishiya bayan rantsuwa da shedan da iblis ya yi musu fadallahuma bi ghurur ya ruɗe su khada'ahuma kenan yayi musu nuni da rudi malaman tafsir suka ce bai gushe ba yana tabin su kuci ba gaskiya nake ga muku kuci ba gaskiya nake ga muku ma zala yakhda'uhu wa yukallimuhu bai gushe ba yana ta yaudar annabi adam yana tabin sa kaci kaci kuci kuci kuci fadallahu ma bi ghurur ya ruɗe su dan ya fitar da su daga yi wa Allah da'a su dawo kan saba wa Allah alkawarin da yi wa Ubangiji ya ce, la'ati yana min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aimani mu an shama'ilin bari ya fara daga baban, ya fara yi wa baban tukunna. Idan ya fara gama da baban ‘ya'yan za su yi wahala, ba za su yi wahala ba. Shi sa aka ce tadalli, aka yi amfani da kalmar tadalli, hikimar yin amfani da fadallahu ma bi gururin ɗin. Ma'ana suna babban matsayi na bin Allah. fadallahuma sai yayyo karkar da su daga sama kawai sai suka dawo ƙasa suka damu masu saban ubangiji mai bin Allah shi yake sama mai saba Allah shi yake ƙasa kuma daga gidan aljannan daman tun da dai suka saba wa ubangiji aljanna a sama take to ko za su yi kar kuma saƙon shi ne daman buri yake kamar yadda aka kore shi aljanna to ya sa shi ma adam da hawa'un a koro su ba an ce ya yi musu sujada ya ƙi ya musu sujada ta dalilin ƙi yi musu sujada shi ne aka kore shi ba, to shi ma wannan wanda aka kore shi don shi ɗin shi ma sai an koro shi. Sai sa ba ka da maƙi irin shaidan, da ba don shi ba malam da duk muna gidan aljanna. Du! Falamma za ƙashajarata, Allah ya ce yayin da suka ɗanɗani wannan bishiya, ba faɗi sunan bishiyar ba. an ce dai a shajara haka ƙur'ani ya faɗa kawai ku riƙe ta a matsayin bishiya suna taɓa wannan bishiya suna ɗanɗanar wannan bishiya badat lahuma sau'atuhuma sai tsiraici kawai ya bayyana kawai sai suka yi tsirara wannan kyakkyawan misali ne na cewa duk wanda yake sabawa ubangiji to yana zama ne cikin tsiraici kai kana ganin ka da rigarka da babban rigarka da rawaninka da waye ɗinka da me ɗinka amma wallahi tsirara kake a wajen Allah kamar yadda babanka Adamu lokacin da aka ce kai ya taba bishan nan yana tabawa ya fada cikin tsiraici shine badal lahuma sau'atuhuma sau'atuhuma ana nufin auratuhuma wa tafiqa yaktifani alayhima min waraqil janna kawai sai suka fara cicciro bishiya ko cicciro ganyen aljanna bishiya ta gidan aljanna sai suna ballan ganye suna kokarin rufe gabansu dama ba sa ganin al'aurata su amma yanzu sun sun saba suna cin bishiyar nan kawai suka ba su da riga ba wando sai suka ta ballan bishiya suna kokarin rufe al'aurarsu min warakil janna wasu malamai suka ce warak din nan shine shine ganyen bishiyar tin haka suka yi ta yi sai da ya zama kamar riga kamar wando to daga nan ne ɗan adam ya samu sutura asalin kaya da ake sa ake lullube jiki kake ganin duk ɗan adam yana sa kaya baya son ya zauna ba kaya to babansa annabi adam asali shi ma shi ne ji baya so ya sa kaya ya ta sa wannan ganyen to wannan ganyen ne aka yi ta modernizing ɗinsa ana modernizing ɗinsa har ya zama riga yanzu har ya zama hula har ya zama shirt har ya zama wando har ya zama babbar riga har ya zama wane ne har ya zama wane ne daman kyan ɗaya gaji ubansa. Da Adamu lokacin da Allah ya shi zigidir iyi shi, ba riga ba wando, to haka mu ma za mu yi ta rayuwa zigidir nan ba riga ba wando, kuma ba za mu yi sha'awarta ba. Amma sai aka sa masa sha'awar ya suturce jikinsa, ya suturce al'aurarsa. Yasa ko yaro ne yana fara girma, za ka ko wanka aka yi mai sai ga yana sa hannu yana rufe mai, yana rufe gaban shi. saboda ɗabi'ar ɗan adam ne wannan jinin annabi adam ɗin shi yake binsa ko mutuwa mutum ya ko me mutum ya zaga ko kafiri ne ko me ne sai ga in dai ba kaya a jikin sai ga an sa masa ko kwali ko na an rufe shi to wannan abin ne yake tasirantuwa da shi har yau wa nadahuma rabbuhuma kawai sai ubangijinsu ya fara kiransu Allah kenan ko fa nadahu rabbuhu kenan malamai suna cewa annabi adam alaihi salatu wassalam mutum ne wanda yake mai tsawo dogon mutum tsawo ka san tsawon bishiyar dabino mai tsawo ko kaga zaka zo ta bishiyar dabino in zaka ganta sai ka sun koya ma ka gano karshen ta ko to duk bishiyar da dabinan da tafi kowace tsawo to haka annabi adam tsawon sa yake da tsawo dogo ne farkon halittar dan adam tsawo ne Allah ya ce haka a manzala ke ce haka aka ta rage halittar kowaɗanne jili in za su biyo ba ana ta ragewa ana ta ragewa ana ta ragewa haka kuma ake ta ragewa ake ta ragewa ake ta ragewa mu ma suka yi muna ta raguwa muna ta raguwa muna ta raguwa yanzu mutanen da suke shekaru zamunin da ba namu ba sun fi mu tsawo to haka ake ta raguwa to ba ma wannan ba duniyar kanta Allah ma tsaye yake awlam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha Allah ya ce ku gani ba ƙasan ma muna ta rage ta daga daga sasanninta Allah yake rage ta kamar yadda kaga ciwo da ciwo babba ne ko ana masa magani yana motsewa ana masa magani yana motsewa haka duniya take motsewa take motsewa in za ka yadda da wannan wataƙila ka zauna da a wani gari wani gari ka tashi baka koma ba sai bayan shekara arba'in ka koma ko shekara talatin idan ka ji za ka gaba ɗaya garin ya matsa katangar da ka santa da kuna yara mai mugun tsawo ne sai ganta yanzu ga ta nan karama kana ɗora hannu a kanta kwarai da gaske za ga gari yana matsewa sai ga garin ya matse komai ya zama a mammatsa da wuri mai nisa sai ga ya zama gajere ina fata ana fahimta ku ga da tsakanin masallacin manzon Allah da Kuba tafiya ne mai nisa tsakanin masallacin manzon Allah da Uhud tafiya ne mai nisa amma yanzu kafa ake zuwa ba wani nisa ba wani nisa kusa kusa za ka rinka gani to haka Allah yake ta ragewa haka duniya take ta raguwa wata ran kuma sai ya kife ta gaba daya kowa ma ya tafi Allah yake cewa alam an hakuma an hadihi shajara ban hana ku ci wannan bishiya ba kai Adamu da Hawwa'u ban ce da ku kada ku ci wannan bishiyar ba malamai suka ce wannan ke nuna cewa dukkan wani jagora babba ya kamata ya kafa doka kafin ya dau mataki jama'a kar a yi kaza a yi bayani dalla dalla to wanda kuma ya sai a ce ba an ce kada ka yi ba me uzurin da ya sa ka yi alam an hakuma an tilkuma shajara bayan wannan wa aqul lakuma inna shaytana lakuma adu mubin ba na ce ku nisanci wannan bishiya ba wala ta ƙaraba hazi shajara kuma na ce muku ma shaidan maƙiyi ne mabayyanin ƙiyayya a gare ku bayyinul adawati malamai suka ce Allah cewa ya adam akalta minha wa qad nahaituka yanzu ya adamu cin bishiyan nan kai bayan na hana ka bayan na ce karkaci sai da kaje ka ce? Hujja ta tsaya kenan. To wai sai me ce?
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sai suka ce ya ubangiji mun yi laifi to kaga abin da ake so in kai laifi ka nuna gajiya ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu to kaga abin da baban mu ya koya mana jama'a duk wanda yi laifi to ya nuna ya yi laifi ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu wa in lam taghfir lana in baka yafe mana ba wa tarhamna ya Allah in baka yi mana rahama ba lanakunanna min al-khasirina ai kam lalle wallahi za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara sai suka taɓi to wani sati za mu ji me saƙon da ubangiji shi kuma ya faɗa bayan sun nuna wannan gajiyawa da laifi da suka yi wa ubangiji abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum